الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدستادوة أولا يمتشين جمعة أديدي وانا اللوكة وانا يومنا إشرين دبيوغ وترجب hijar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga birnin Makka zuwa Madina shekara ta 1440 daidai wanda ya dace da 29 ga watan uku shekara ta 2019 miladiya inda muke ci gaba a cikin karatun littafin namu mai albarka kitabu tauhid na babban malamin nan Allah ya kare shi Salih ibn Fawzan al-Fawzan insha Allah yau za mu tashi albabu thalith haka ne ko albabu thalith في بيان ما يجب اعتقاده في الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأهل بيته وصحابته وذلك في فصول بابي نأكو أجوانا للتاهن في بيان ما يجب اعتقاده في الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتكم بيان أبندك وجبا a ƙudurce shi game da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ahli baitihi da iyallan gidansa wa ashabihi da sahabban shi kenan wannan babin zai yi bayani ne game da abin da ke zamantowa wajibi a kanmu mu ƙudurce shi ta ɓangaren manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma iyallan gidansa da sahabbansa gaba ɗaya malaci wa zalika fi fusul hakan kuma zai kasance a cikin fasulla daban-daban alfaslul awwal fasali na farko fi wujubi mahabbatin rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa ta'zimi fasali na farko zai yi bayani a cikin wajabcin san manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da kuma girmama sa wan nahyi anil ghuluwi wal itra'i fi madhihi da kuma hani game da yin guluwi game da sha'anin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wal itra da wuce iyaka fi madhihi a cikin yabansa sallallahu alaihi wasallama wa bayani manzilatihi sallallahu alaihi wasallama da bayanin matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wannan fasali na farko kenan الفصل الثاني في وجوب طاعته والاقتداء به fasali na farko na biyu zai kumshi bayani a cikin wajabcin yin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da koyi da shi al-fasl al-thalith fasali na uku fi mashru'iyyati as-salati was-salam alai a cikin shar'ancin yin salati da taslimi akan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-fasl ar-rabi' fi fadl ahli al-bayt وما يجب لهم من غير جفاء ولا غلو فصلي نهدو زي بياني جمد أبند الشهي فلل أهل البيت da abin da ke wajaba a kansu ko ku abin da ke wajaba nasu min ghairi jafa'in wala ghulu ba tare da yin jafa'i ba ko kuma wuce iyaka al-faslul khamis fasali na biyar a cikin wannan babin fi fadli sahaba zai yi bayani a cikin falalar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa ma yajibu i'tiqaduhu fihim da abin da ke wajaba a kudirce shi game da su wa mazhabu ahli sunnati wal jama'ati fi ma hadatha bainahum da bayani game da mazhabin ahli sunna wal jama'a cikin abin da ya faru tsakankanin sahabbai al-fasl as-sadis fasali na shidda a cikin wannan babi في النهي عن سب عن سب الصحابه وائمه الهدى زي بياني game da hani da ya zo na zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma jagorori wanda yake shiryayyu kenan wanga abinda wannan babi na uku ya kumsa gaba ɗaya kenan mala yace fi wujubi mahabbatir rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa ta'zimihi wan nahyi anil ghuluwi wal itra'i fi madhihi wa bayani manzilatuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa bayani في في مدحه وبيان منزلته صلى الله عليه وسلم wannan babin ko kuma wannan fasalin zai yi bayani a cikin wajabcin san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da girmama sa da hani wurin wuce iyaka cikin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma bayani game da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine kenan fasali na farko cikin wannan babi abu na farko wujubu mahabbatihi wa ta'zimi wajabcin san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa ta'zimihi da kuma girmama sa yajibu ala al-abdi awwalan mahabbatullahi azza wa jal wajibi ne akan bawa karan farko san Allah madaukakin sarki وهي من أعظم أنواع العبادة san Allah ko yana daga cikin mafi girman nau'ika na bauta na ibada qala ta'ala Allah madaukakin sarki ke cewa wallazina amanu ashaddu hubban lillah lalle wanda suka yi imani da Allah zaka ga makurar soyayya su suna yin ta ne ga Allah madaukakin sarki kaga wannan aya dalili ne da hujja kwakwara da ke nuna girman san Allah maɗaukakin sarki a cikin bauta. Li'annahu huwa Rabb, sau da Allah maɗaukakin sarki shi ne Ubangiji, almutafaddilu ala ibadihi bi jami'in ni'am, wanda ya falala a kan bayin shi da gaba ɗayan ni'imomi, zahiriha wa batiniha, ta bayyane daga cikin ni'imomin da wadda yake kuma ɓoye take daga cikin ni'imomin. imana ubangiji madaukakin sarki shine falala ga bayan shi gaba daya ta hanyar yi musu ni'imomi daban-daban ni'imomin da suka iya gani da ni'imomin da idanunsu ma ba sa iya ganin su thumma ba'da mahabbatillahi ta'ala mahabbatu rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sannan bayan san Allah madaukakin sarki sai san manzon shi النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه هو الذي دعا إلى الله saboda shine wanda ya kira zuwa ga Allah yana da Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine wanda ya kira al'umma zuwa ga Allah madaukakin sarki wa arrafa bihi kuma shi ya sanar da Allah ga bayin Allah wa ballaga shari'ata kuma ya isar da saƙon Allah zuwa ga bayin wa bayyana ahkamahu ya bayyana hukumce-hukumcen Ubangiji, fama hasala lil mu'minina min khairin fi duniya wal akhira fa'ala yadi hadha rasul duk abinda mummunne suka samu na alkhairi a nan gidan duniya da gobe kiyama to ya faru ne ta hanyar wannan manzon annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wala yadkhulu ahadun aljanna illa bi ta'atihi wa ittiba'ihi sallallahu alaihi wa sallam babu wani ɗai wanda zai shiga aljanna sai ta hanyar yi ma manzan Allah sallallahu da'a da kuma koyi da shi wa fil hadith ya zo a cikin hadisi thalathatun man kunna fihi wajada halawatal iman halaye guda uku ko ɗabi'u guda uku duk wanda ya kasance da su to zai samu ɗanɗanon imani an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma na farko ya kasance Allah da manzan shi su suka fi soyuwa zuwa gare shi sama da wasunsu wa an yuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah ya so mutum ba zai so shi ba sai saboda Allah wa an yakraha an ya'uda fil kufr ba'da an anqadahu Allah min kuma ya kyamaci komawa a cikin kafirci bayan Allah ya tsamar da shi daga barin kafirci kama ya karahu an yi ƙuzafa finnar kamar yadda yake kyamar a jefa sa a cikin wuta wannan duk wanda ya samu wannan ɗabi'un guda uku te zai samu daɗin imani a cikin zuciyar shi ya kasance Allah maɗaukakin sarki da manzon shi su suka fi soyuwa a gare shi sama da wasunsu kuma idan zai so zai so ne kawai saboda Allah kuma ya kyamaci kafirci da komawa a cikin kafirci irin yadda yake kyamar a jefa sa a cikin wuta fa mahabbatur rasul tabi'atun li mahabbatillahi ta'ala san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana biye da san Allah madaukakin sarki lazimatul laha kuma san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana lazimta maka ko kuma lazimi ne na san Allah dan bayuwa ka ce kana san Allah kuma baka san manzon Allah ina fatan mun gane kenan lazimin lazimi ne na san Allah madaukakin sarki ba sa rabuwa indai kana san Allah to zaka so manzon Allah idan kuma ka ce baka san manzon Allah to har Allah ma baka san shi wataliha fil martaba kuma lalle soyayya ta manzon Allah ita ke bi ma soyayya Allah a cikin jeri imana daga san Allah sai san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan a martabar soyayya soyayya ta farko ita ce soyayya da wa da Allah mai bi mata soyayya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam وقد جاء بخصوص محبته صلى الله عليه وسلم ووجوب تقديمها على محبة كل محبوب سوى الله سوى الله تعالى حقيقا يازو أكيبانشي dalilai game da san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wajabcin gabatar da san kowane abin so in dai ba Allah ba bi ma'ana dalilai sun zo a keɓance wanda suke nuna gabatar da san manzan Allah akan san kowa in ba Allah madaukakin sarki qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fadasta manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi yake cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in dayan ku ba zai samu imani ba sai ya kasance ni ne mafi soyuwa a wurinsa sama da ɗan da ya haifa sama da mahaifinsa sama da mutane baki ɗaya idan mutum ba zai zamanto mai imani ba sai ya kasance san manzan Allah shi ne ƙololuwa a cikin zuciyar shi sama da san kowa sauran ɗansa ne da ya haifa ko mahaifinsa ne da ya haife sa ko kuma sauran mutane baki da kenan kaga wannan dalilin da ke nuna cewa lalle bayan san Allah san manzon Allah ana gabatar da shi akan san kowa a doron kasa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bal warada annahu yajibu ala almu'min an yakuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ahabba ilayhi min nafsi ba haka ba ma injimalan dalili yazo da ke nuna cewa lalle wajibi ne akan mumini annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance shine mafi soyuwa a wurinsa sama da kansa kaso annabi sama da yadda kake son rayuwarka kama fil hadith kama da ya tabbata cikin hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala lalle umar dan khattab Allah ya rada shi yake cewa ya rasulullah yake cewa manzo Allah ya kai manzo Allah la'anta habba ilayya min kulli shay'in illa min nafsi lalle kai kai ne mafi soyuwa a wurina sama da dukkan komai sai fa kaina bi ma'ana na fi son ka da komai in ba kaina ba kenan ya fifita san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan san komai sai fa kansa kansa ne bai fifita ba akan san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam فقال له عمر آه فقال له فقال سيما صلى الله عليه وسلم يتي دشي والذي نفسي بيده نارنس إذا وندريناكي هننسا حتى أكون أحب إليك من نفسك sai lokacin da na kasance ni ne mafi soyuwa a gare ka sama da yadda kake son kanka faqala lahu umar sai umar ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa innaka al'ana ahabbu ilayya min nafsi to lalle kai a yanzu kai ne mafi soyuwa a gare na sama da yadda nake son kaina fa qala al'ana ya umar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to yanzu ne ya umar imana yanzu ne imanin ka ya cika sai ya kasance kana so na sama da yadda kake son kanka idan kaga wannan dalili ne da ke nuna cewa lalle mumuni zai so annabi sama da yadda shi yake son rayuwarsa bi ma'ana zai iya ba annabi kariya da mutuncin annabi kariya sama da yake ba rayuwar shi kariya zai iya tafiyar da rayuwarsa don kare matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa fa fi hadha anna mahabbata rasul sallallahu alaihi wasallam wajibatun wa muqaddimatun ala mahabbati kulli shay'in siwa mahabbatallahi siwa mahabbatallah a cikin haka za mu fahimci cewa lalle san manzan Allah dole ne kuma akan gabatar da soyayyar manzan Allah akan soyayya komai in ba Allah maɗaukakin sarki ba fa innaha tabi'atul laha wa lazimatul laha saboda ita soyayyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana biyar soyayyar Allah ne kuma tana nuna lazimcin soyayyar Allah ne imana san annabi yana ƙarƙashin san Allah maɗaukakin sarki kuma ba zai yi ba ka so Allah ba ka san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka ce ba ka san manzan Allah to har Allah ma ba ka san shi li'annaha mahabbatun fillahi wa li ajlihi saboda san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama so ne a cikin Allah cikin addinin Allah kuma saboda Allah tazidu bi ziyadati mahabbatillahi fi qalbil mu'min wannan soyayya takan daɗu takan daɗu a cikin zuciyar mumin tasdiru bi ziyadati muhabbatin lahi tana daɗuwa ne da daɗuwar san Allah bi ma'ana san manzon Allah a cikin zuciyar mumini yakan daɗu ta hanyar san Allah da yake madaukakin sarki wa tanqusu bi naqsiha kuma san manzon Allah yakan ragu a cikin zuciyar mumini gulgudan yadda san Allah ya ragu a cikin zuciyar shi وكل من كان محبا لله فإنه يحب في الله ولأجله duwan da ya kasance yana son Allah ne to ku sani cewa yana so ne a cikin Allah kuma saboda Allah wa mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam taqtadi ta'zimahu wa tawqirahu ita kuma soyayya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana hukumtar da girmama sa da kuma bashi girma wattiba'ahu da binsa a cikin duk abin da yazo da shi wa taqdima qawlihi ala qawli kulli ahadin min al-khalqi wa ta'zim sunnatihi da gabatar da maganar sa akan magana koma wane ne daga cikin halittu da kuma girmama sunnarsa wannan shine san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kaga soyayya da kake ma manzon Allah indai da gaske ne to hakan zai sa ka girmama sa ka dinga ganin girman sa a cikin zuciyarka sannan kuma ka bi abin da ya zo da shi na shari'a sannan ka gabatar da maganarsa akan magana kowa daga cikin masu magana sannan kuma ka girmama sunnar shi sallallahu alaihi wasallam wannan shine hakikanin san manzon Allah ina fata mun gane yawa kar ya zamanto kana so ne na da'awa ba na gaskiya ba saboda da dama daga cikin mutane zai furta cewa lalle ina son manzon Allah da baki amma za ka ga a cikin jikin shi ya saba wa manzan Allah su da dama mu'amalolinsa ya saba ma manzan Allah a cikin ayyukansa ya saba manzan Allah kaga wannan ba su bane na hakika su ne na da'awa ba na gaskiya ba inda kana son sa da ka masa biyayya cikin abin da ya zo da shi kuma ba da ba za ka gabatar da magana wani ba akan maganarsa ina fatan mun gane ga maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo ga maganar wani wanda kake so ta zo in dai da gaske kana son manzo Allah sai ka gabatar da maganar manzo Allah akan maganar wannan wanda kake so wannan shike nuna cewa kana son manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam قال العلامة ابن القيم رحمه الله ابن القيم الله جكن شيكي cewa وكل محبة وتعظيم لبشر إنما تجوز تبعا لمحبة الله وتعظيمه دكا ونسو da girmamawa da za a yi ma mutum ku sani cewa hakan yana halatta ne ƙalƙashin son Allah da girmama Allah gwalgwadon yadda wannan yake son Allah yana girmama sa gwalgwadon yadda za a so sa shi ina fata mun gane kenan san da zaka ma koma wane ne ya zamanto tana ƙalƙashin soyayya Allah yana son Allah kana son shi yana girmama Allah kana girmama shi baya son Allah da manzon shi ba kai ba shi alakar ka da shi son Allah subhanahu wataala ina fatan mun gane fa innaha min tamami mahabbati mursilihi wa ta'zimi fa innaha saboda wannan soyayya za ta kasance ita ce cika ta san wanda ya aiko sa da kuma girmama sa ina fatan mun gane fa inna ummatahu yuhibbunahu lalle al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna son shi li mahabbatillahi lahu saboda san da Allah yake masa wa ta'zim wa yu'azzimunahu kuma suna girmama sa wa yujullunahu suna bashi ban girma da ijlillahi li ijlalillahi la saboda yadda Allah ya girmama sa ya dokaka sa fa hiya mahabbatun min mujibati mahabbatillahi ta'ala ita san san manzon Allah na daga cikin abin da zai gadar maka san Allah ina fata mun gane ko ku san san manzon Allah kenan ya samu ne daga san Allah subhanahu wataala da yake ma da yake ma manzon shi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wal maqsud abin nihi in jima da annan nabi sallallahu alaihi wasallam alqa Allahu alaihi min al mahabati wal mahabba lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya jefa masa kwarjini da kuma ƙauna da za ka gan shi sallallahu alaihi wasallam zai maka kwarjini kuma za ka ji kana ƙamnar shi kana son shi a cikin zuciyarka wali hadha lam yakun basharun ahabba ila bashar wala ahyaba wa ajalla min sadrihi fi sadrihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi suduri ashabihi radiyallahu anhu mala yace saboda haka ba za a taɓa samun wani ba da yake son wani kuma yake jin ƙwarjininsa yake girmama su a cikin zuciyarsa sama da yadda sahabban annabi suke son shi suke girmama shi a cikin zuciyarsu bi ma'ana babu wani mutum a doron ƙasa da za a so shi a girmama shi a dinga jin ƙwarjininsa irin yadda sahabban annabi suke jin ƙwarjinin manzon Allah da san shi da girmama shi a cikin zukatarsu faqala amr ibn al-as ba'da islami amr ibn al-as bayan ya musulunta yake cewa innahu lam yakun shakhsun abghada ilayya minhu yace da bani da wani mutum da na fi kyama kaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walamma aslama yayin da ya musulunta lam yakun shakhsun ahabba ilayhi minhu sai kasance babu wani mutum da ya fi kamna sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da yake kafircin sa kayan ya musulunta baya san manzon Allah amma lokacin da ya musulunta sai ga baya da abin kauna da su sama da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wala ajalla fi ainihi minhu kuma babu wani mutum da ke da girma a cikin idanunsa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala yake cewa ma walau sa'iltu an asifahu lakum lama ataqtu da an tambaye ni in sifanta muku yaya sifa annabi take yace da ba zan iya yin hakan ba li'anni lam akun amla'u ayni minhu ijlalan lakum sai ce saboda ban kasance ba ina cika gani na da shi saboda girmama sa yace ban iya dibin sa in kalli koman sa saboda girma da haiba da gare shi da kurjini sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam وقال عروة بن مسعود لقريش عروة دم مسعود يكي تشيم قريشاوة يا قوم يا قوم تانينا والله لقد وفدت إلى كسرى نارنس إذا الله يتشي ناجي ورين كسرى babban shugaba ne da mai mulki kuma kasaitacce wa kaisar kuma na je wurin kaisar wal muluk kai na je wurin sarakuna da shugabanni فما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا yace na je wurin sarkin na je wurin kisra da kaisar da shugabanni da dama yace ban taba ganin wani shugaba ba da mutanen shi suke girmama shi suna son shi irin yadda sahabban muhammadu suke son muhammad hakikanin gaskiya ce yake gaya ma mutane shi yake gaya ma Qurayshawa mushrikan Makka yace na je wurin Kaisar na je wurin Kisra na yawata wurin shugabanni masu matsayi a duniya da ɗaya ce ban taɓa ganin mutanen da suke son shugabansu ba suna girmama shi irin yadda sahabban annabi muhammad suke son annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi ma ya hudduna nazar ilai ya ce na rantse da allah ba sa iya ƙware masa kallo saboda girmama shi ilaihi ta'ziman lahu saboda girmama shi wa ma tanakhama nakhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhu ba zai yi kaki ba ya tufar sai ta fada cikin hannun ɗaya daga cikin mazajen sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zai kaki ba zai fadi kasa ba zai fado ne cikin ɗaya daga cikin hannun sahabban shi fayadluku biha wajhahu wa sadrahu kaga yana shafa mu huskashi da kirjin shi wannan kakin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan neman tabarruki da shi wa idza tawadda idan ko yayi alwala kadu yaqtatiluna yaqtatiluna ala wudu'ihi sai kaga kamar su yaƙi su fada akan sauran ruwan alwalan shi kowa na neman tabarruki yana neman albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan shike nuna maka irin yadda sahabbai suke san annabi suke kimanta shi suke girmama shi wannan kuma shaida ce daga bakin ɗaya daga cikin me yake cewa Qurayshawa da yazo na gaya musu cewa bai taba ganin sarki ba da yake da cikakken mulki kuma mabiyansa suna son shi suna girmama shi irin yadda sahabbai suke girmama manzon Allah kenan kaga bai ga duk da Kaisar da Kisra da sauran shugabannin duniya suna da mulki suna da matsayi suna da abubuwa na duniya na bunƙasa yace amma ba su sami girmamawa ba ga mabiyansu irin yadda annabi ya sami girmamawa ga sahabban shi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan shine kenan wajabcin san manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da kuma girmama shi kun ji da yadda annabi sahabbai suke girmama shi ina fatan mun gane abu na biyu annahyu anil ghuluwi wal itra'i fi madhihi abin da yazo na hani game da guluwi da wuce iyaka cikin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma da ce alguluwu ta jawuzul hadd abinda ake ce maguluwi shine wuce iyaka yuqalu akan ce ma ghala guluwan idza tajawa idza tajawaza al-hadd fil qadar akan ce ghala guluwan idan ya wuce iyaka cikin kadari ina fatan mun gane kenan idan mutum ya wuce iyaka wurin girmamawa sai a ce wannan ya yi guluwi kenan kenan ya ɗauki abu ya kai shi inda ba wurin shi ya wuce iyaka ya zurfafa ya wuce inda aka mai haddin ya tsaya qala ta'ala Allah madaukakin sarki ke cewa la taghlu fi dinikum kada ku wuce iyaka a cikin addinin wannan da halul kitaba ce kada ku wuce iyaka da haddin da Allah ya muku a cikin addinin ai tajawazul hadd ai tajawuzul hadd shine wuce iyaka wal itra abinda ake ce mishi kuma al itra mujawazatul hadd fil madhi wal kadhib fi wuce iyaka cikin yabo da yin ƙarya a ciki wannan shine al itra to an hana yin guluwi game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma an hana al itra shine ka zurfafa cikin yabansa ka sa ƙarya ciki ko kuma ka bashi matsayin da Allah bai bashi والمراد بالغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم abin nufi da wuce iyaka game da haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mujawazatul haddi fi qadrihi wuce haddi a cikin matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi an yurfa'a martabatal ubudiyya ta hanya a ɗaukaka shi a bashi matsayi na allantaka ko matsayi na bauta warisa martabatal ubudiyyati والرسالة ويجعل له شيء من خصائص الإلهية تيد زا باشي وانا أبو daga cikin ababen da Allah ya keɓanta da su bai ma'ana kenan wuce iyaka ko kuma guluwi game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine ka ɗaukaka shi sama da matsayin shi ta hanyar bashi martaba daga cikin martabobi na bauta ka ɗaga shi saman manzanci zuwa bashi wani abu daga cikin ababen da Allah ya keɓanta da su wannan shine wuce iyaka game da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk wanda ya mawa annabi Muhammad wani abin da yake ibada ne kaga ya wuce iyaka yayi guluwi cikin manzon Allah saboda manzon Allah bawa ne kuma manzo ne na Allah baya da haƙƙin a bauta masa wa yake bauta ma kadai Allah madaukakin sarki da annabin ma Allah yake bauta kuma bauta haƙƙi ne na Allah shi kadai wani shi daga cikin bayan shi baya tarayya da shi cikin haƙƙin bauta da haka idan ka bauta ma manzan Allah ka wuce iyaka game da sha'anin manzan Allah ka ba shi haƙƙi daga cikin haƙoƙin Allah bi an yud'a mala yace kamar ka roki annabi wa yustaghathu bihi ko kuma ka nemi agashi da manzan Allah min dunillahi kuma bayan Allah wa yuhlafu bihi ko kuma ka rika rantsuwa da manzon Allah kaga wannan duk wuce iyaka ne cikin haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba a roƙon kowa sai Allah ba a roƙon manzon Allah da biyan bukata irin biyan bukatar da babu wanda ke biyan ta sai Allah a yanzu bayan mutuwar shi ma ba za ka roƙe shi komi ba saboda roƙonsa yana nuna kamar kana ƙudurta cewa yana jinka yana ganinka kuma ya iya amsa ma bukatunka wanda kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma wurin ubangiji shi haka ma ba za a nemi ceto ba wai agaji nake san cewa ba za a nemi agajin manzon Allah ba ka rika neman taimakon shi da tallafin shi ka shiga wani hali saboda baya jin ka baya ganin ka bai san inda kake ba kuma ba zai iya karba ma bukatun ka ba kenan kaga al-istighatha da addu'a ba a yin su ga kowa sai ga Allah madaukakin sarki idan kai su ga manzon Allah kamar ka doki haƙƙin Allah ne ka bar wa manzan Allah idan kuma ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba manzan Allah to ka wuce iyaka cikin haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haka ba za a yi rantsuwa da manzan Allah ba idan ka tashi rantsuwa da za ka rantsa kenan da Allah madaukakin sarki shi yasa manzan Allah sallallahu yake cewa man kana halifan falyahlif billah duk wanda zai yi rantsuwa ko ko dole sai ya rantsuwa to ya rantse da Allah madaukakin sarki idan har rantsuwa za ka yi ka rantse da Allah kenan ba da wani Allah malaci wal muradu bil ittira wannan shine kenan guluwi game da manzon Allah wal muradu bil ittira amma abinda ake nufi da wuce iyaka cikin yabon manzon Allah fi haqqi sallallahu alaihi wasallama an yuzada fi madhihi shine a dada akan yabansa faqannaha sallallahu alaihi wasallama an zalika hakikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin hakan bi qaulihi da fadarsa da yake cewa la tutruni kama atratin nasara ibn maryam kada ku wuce iyaka a cikin yabona irin yadda kiristoci da nasaru suka wuce iyaka wurin yaban dan maryam innama ana abdu ku sani cewa ni ba kowa bane ni bawa ne faqulu abdullahi wa rasuluhu idan har za ku yabe ni to ku ce bawan Allah kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Ai, la tamdahuni bil batil, kada ku yabe ni da ƙarya, da wuce iyaka, da zurfafawa, wala tujawizul hadda fi madhi kada ku zurfafa ku wuce iyaka wurin yabona kama ghalatin nasara fi isa alaihi salam kamar yadda nasaru suka wuce iyaka wurin yaban isa alaihi salam fadda'u fihi al-uluhiyya had suka dinga da'awa allantaka ga annabi isa kaga yabo ne yasa ko ba haka ba yabo ne yasa yau da gobe suna yaba shi suka zurfafa cikin yaban shi har suka maida shi Allah ina fata mun gane dan haka yace ni ma kada ku dinga wuce iyaka kuna zurfafawa a cikin yabona ta yadda za ku yi irin yadda aka yi ma annabi isa kenan kar ku yi haka da ni in za ku yabo na kar ku wuce cewa bawan Allah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wasifuni bima wasafani bihi rabbi idan har za ku yabo ni yabo na ku sifanta ni da wani abu to ku sifanta ni da abin da Allah ya sifanta ni da shi faqulu abdullahi wa rasul ku ce bawan Allah kuma manzon Allah walamma qala lahu ba'd ashabihi yayin da wani shashi daga cikin sahabban shi suka ce da shi an ta sayyiduna lalle kai ne shugabanmu fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi yace da su as-sayyidullahu tabaaraka wa ta'ala shugaba na duka shugaba na gaba ɗaya mai mallaka komai shine Allah madaukakin sarki kaga shi suka ce ma as-sayyid sayyiduna sai ce as-sayyidu huwa Allahu tabaaraka wa ta'ala sayyid shine Allah madaukakin sarki walamma qalu yayin da suka ce da shi afdaluna mafificinmu wa a'zamuna mafi girma taulan mafi girman yalwa a cikinmu qala sai ce da su qulu bi qawlikum aw ba'd qawlikum wa la yastajriyannakum ash-shaytan ku faɗi abin da kuke faɗa ko wani shashi daga cikin abin da kuke faɗa kada ku bari shedan ya fizge ku ya sa ku dinga faɗa abin da bai dace kaga yaban annabi suka yi a gaban shi suka ce sayyiduna shugaban wanda ya fi mu mafifici a cikin mu mafi yalwa wurin kyauta a cikin mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hane su game da yin haka duk da kaga kalmomi ne masu ma'ana ko ba haka ba tunda kaga as-sayyid a ce sayyiduna rasulullah za a iya cewa shugaban mu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma manzo Allah ya hana ina fatan mun gane manzo Allah ya hana cewa duk da cewa shi sayyid kinni dan hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana sayyidu waladi adam wala fakhr ni shugaban ƴaƴan annabi adam ne ba alfahari nake yi ba a gashi ya faɗa da bakinsa ina fatan mun gane shi yasa wasu malamai suka ce lalle haka nan ne annabi ya faɗa hakan ba alfahari yake ba na farko kenan kuma ya faɗi hakan ne domin ambatan ni'ima da Allah ya yi a kansa amma kan mu ba a bautatar da mu ba ba a shar'anta mana ba mu dinga ambatan shi da haka shi yasa ya hana wasu daga cin masu ambatan shi su ce mishi as-sayyid ina fatan mun gane duk da kuma haka nan ne yana da siyada shine sayyidu walid adam wala fahar ba komi ba saboda a taushe hanyar da za ta sa yau da gobe har a abka a bashi wani haƙƙi daga cikin haƙoƙin Allah madaukakin sarki shi yasa shi ma annabiyin hana kuma dalilin da ke nuna cewa ko shakka babu hakan shi yafi dacewa tunda ba a samu ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ambatan shi ba da as-sayyid ina fatan mun gane yawwa wa qala lahu nasu wasu mutane suka ce mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya ma'aikin Allah ya khairana ya fiyayyanmu wa ibn khairana dan fiyayyanmu wa sayyidana wa ibn sayyidina shugabanmu kuma dan shugabanmu fa qala sai yace musu ayyuhan nas ya ku mutane qulu bi qawlikum ku faɗi maganar da kuka zo da ita wadda ba wannan ba kenan la yastahwi la yastahwiyannakum ash-shaytan kada ku bari shedan ya rinjaye ku ya dinga sa kuna faɗan maganganun da basu dace ana muhammadun abdullahi wa rasuluhu ni ne muhammad bawan Allah kuma manzon Allah ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani anzalani Allah azza wa jal ba ni san ku daga ni sama da martabar da Allah ya sauke ni akanta kada ku wuce iyaka game da al'amarina sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hani yana kokarin kare duk wani abun da zai zamantowa illa ne cikin tauhidin bayu kada a abka cikin abun da zai kawo tangarda a cikin tauhidi kariha sallallahu alaihi wasallam an yamdahuhu bi hadhihi al-alfaz manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyamace su yabe shi da waɗannan lafuzza anta sayyiduna nasu ce mishi sayyiduna wa anta khairuna وأنت أفضلنا أنت أعظمنا مع أنه أفضل الخلق ترى تشوى شيني ما في في تنهلتو وأشرفهم كما شيني زاببي على الإطلاق بسا غسكي بترى كيدي با asake shine mafificin halittu gaba daya kuma shine madaukaki a cikin halittu gaba daya lakinnahu nahahum an dhalika ibti'adan bihim an al-ghuluwi wal itra'i fi haqqihi amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana su yin hakan ne duk da ya cancanci hakan saboda ya nisatar da su daga barin wuce iyaka da kuma zurfafawa cikin yabansa dan hakan kai ya ja su zuwa ga saba ma ubangiji cikin haƙƙinsa wa himayatan littauhid kuma yayi haka ne dan ya kare bangaren tauhidi kar a abka cikin abin da bai dace ba cikin tauhidi وأرشدهم أن يصفوه بصفتين هما أعلى مراتب العبد sannan ya shiryar da su da su sufanta shi da wasu sufofi guda biyu waɗanda waɗannan sufofin guda biyu su ne mafi ɗaukaka daga cikin martabobi na bawa wa laysa fihi ma ghulu a cikin wannan sifofin guda biyu babu wuce iyaka a ciki wala khatarun ala al-aqida kuma babu wani hadari da zai zo ya haddada aqidan mutum wa huma abdullahi wa rasulu wanda sune abdullahi wa rasulu kaga a cikin fadarka kace mishi abdullahi wa rasuluhu babu wani wuce iyaka a cikin haka kuma sifofi ne na ɗaukaka na ban girma ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya dinga ambatansa a cikin alkur'ani mai girma yana kiransa da wanga sifofin guda biyu ko subhanallazi asra bi abdihi kaga ya nuna bawansa ne ya jingina sa zuwa gare shi jinginawa ta girmamawa da ɗaukakawa ولم يحب أن يرفعوه فوق ما أنزله الله عز وجل manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai so ba a ɗaukaka sa sama da inda Allah subhanahu wataala ya aje shi min almanzila na matsayi allati radiyaha lahu daga cikin matsayin da Allah ya yarda masa wa qad khalafa nahyahu sallallahu alaihi wasallam kathirun minan nas haƙiƙan da dama daga cikin mutane sun saba ma manzon Allah game da wanga hanin da yi sai da suka suka dinga yabansa suka zurfafa cikin yabansa har suka dinga ba shi matsayin Allah da kuma hakan ya faru da dama balle ma abin da ya shafi sufaye yaban annabi da zurfafawa a cikin yabansa har yasa suna allantar da shi suna ba shi matsayi na Allah wanda kaga hakan annabi ya yi gudu ya hana al'umma saurin zurfafawa cikin yabansa ina fata mun gane wannan hanin bai musu amfani ba ba su ɗauke shi ba shi yasa suka zurfafa cikin yabon manzon Allah har suka ɗauka suka dinga ɗauka sifofi na Allah suna bashi ina fatan mun gane yau idan ka karanta burda kun san littafin burda kuna jin shi ko ta imamul busairi sufi ne daga cikin mutasawwifa kuma mawaki ne daga cikin mawaka da suka gabata ya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin saburda amma ya zarfafa ya wuce iyakacin yabon manzo Allah har ya kai yana ba shi sufofi daga cikin sufofin Allah wanda yau kaga littafin burda akan sabke shi wurin zaman makoki akan sabke shi a cikin wasu darere ko kuma ranaku da aka kirkira da sunan addini a cikin addini akan karanta shi sosai a daren maulidi a duk taron yan bida idan suka taru suna maulidi zaka ga suna karanta littafin burda wanda kaga littafin burda na cike da maganganu wallahi na shirka wanda za su iya sa ka fita a cikin musulunci baka sani tunda yana daga cikin abiyatin da yake yawan maimaitawa a cikin yake gai a cikin burda kamar wa min wa inna min judika dunya wa darrataha lalle yana daga cikin kyautarka kai manzon Allah duniya da kishiya ta me kishiyar duniya lahira na daga cikin kyautar annabi duniya da lahira bi ma'ana duniya kyauta ce ta annabi lahira ma kyauta ce ta annabi wa min ulumika ilmal lawhi wal qalam na daga cikin iliminka ba dukkanin iliminka wani bangare na iliminka kai annabi ilimin allawh kun san allawh ko lawhul mahfuz wanda ke can a wurin ubangiji da kuma ilimin alqalami ba wuce iyaka wurin ba manzo Allah an wuce iyaka waye kyautar duniya eh Allah lahira fa Allah kuma an ci na daga cikin ilimin annabi ilimin allahu da alqalam ba wai duka ilimin sa ba wani bangare na ilimin sa ilimin lauhul mahfuz da alqalam alƙalam shine wanda Allah ya halitta ya ce rubuta duk abin da zai kasance tun farkon duniya zuwa tashin alƙiyama eh idan ka ce annabi ya san wannan ko ya san duk abin da ya gudana a cikin wannan rubutun da alƙalam yayi kaga ka wuce iyaka cikin haƙƙin manzon Allah kuma da'awar cewa annabi ya san gaibi ne ko ba haka ba haka nan ne to wannan yana cikin abubuwa da dama a cikin alburra wanda in ka ji su sako ne wasu kuma shirka ne da ɗaukar sufofin Allah a ba manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam haka a cikin dawawinu sit dawawinu sit littafi ne da Ibrahim Inyas ya wallafa dan yin yabo da waƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ciki fa huwa tajallu fa huwa tajallu dhati bal huwa ainuha yace shi manzon Allah da kuke gani shine tajallin Allah nan ne a wurin bayyana Allah cikin manzon Allah yace kai bal shine ma Allah babu wuce iyaka ciki eh akwai wuce iyaka ciki aga har an kai ana allantar da shi abin da ya gudu kenan yace la taturuni la tuturuni kama atrat an-nasara da maryam kada ku zurfafa ku wuce iyaka wurin yabona irin yadda nasaru suka wuce iyaka wurin yaban dan maryam shi annabi isa har suka allanta shi gashi shi ma yau ana allantar da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haka a cikin littafin Sheikh Ibrahim Inyas da ake ce mishi Asirul Akbar a cikin asirul akbar yake cewa za ka kai wata martaba daga cikin martabobi da zai nuna maka cewa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bi ma'ana bai taba bai aifa ba ba a aife shi bai taba yin sallah ba bai taba yin jihadi ba bai taba aihuwa ba kaga wannan wuce iyaka ne game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kace bai aifa ba ba aife shi ba ka mai da shi wakil Allah sau da Allah shi kaɗai ne lam yalid wa lam yulad haka in ya tsaye yabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wata martaba ce daga cikin martabobi idan ka kai ta zaka kai ganin kana ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi bai taba aure ba bai taba sallah ba bai taba jihadi ba bai yi azumi ba bai aifa ba ba aife shi a wannan kafirci ne barin musulunci ne ɗaukar sufofin Allah ne da jingina ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka dan mai bibiyar waƙoƙi na fada bege da masu kama da shi cikin wanda suka yabi manzan Allah zai hararo kuma shinshino kamshi na wuce iyaka da sifanta manzan Allah da sufofin Allah wurin yabas da kaga wannan duk abubuwa ne wanda ba su dace ba kuma annabi ya ja kunnan al'ummarsa game da irin wannan abubuwa yau gashi da suka kishin nasihan manzon Allah su kula da abin da ya gaya musu sai suka samu kansu suna abkawa cikin irin wannan mummunan al'amari da hujja ta san manzon Allah da kaga babu bata da ta kai ka dinga aikata mummunan aiki da sunan aikin alkhairi saboda dauya ka bar shi ina fatan mun gane duk mai aikata muni da ƙudurin cewa wannan munin alkhairi ne yana da wahala ya tube ba shi sai ya mutu akan shi ma'allar kiyaye malace da dama daga cikin mutane sun saba ma wannan hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasaru ya da'unahu suka kai suna roƙon shi kuma bayan Allah wa yastaghithuna bihi suna neman agajin shi wa yahlifuna bihi suna rantsuwa da manzon Allah wa yatlubuna minhum ma la yatlubu illa min Allah suna neman ababan da ba a neman su sai wurin Allah a wurin manzon Allah kama yaf'alu fil mawalid yaf'alu fil mawalid kama yadda ake aikata hakan a cikin maulidi wal qasaid da waƙe-waƙe wal anashid da ake yi wala yumayyizuna bayna haqqillahi wa haqqir rasul zaka ga ma ba sa iya bambancewa tsakankanin haƙƙin Allah da haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-allamah ibn al-qayyim fi nuniyatihi ibn al-qayyim a cikin littafin shinuniya yake cewa lillahi haqqun la yakunu li ghayrihi wa li 'abdihi haqqun huma haqqani la taj'alu al-haqqayn haqqan wahida min ghayri tamyiz wala furqan yace lillahi haqqun lalle Allah yana da haƙƙin da la yakunu li ghayrihi ba zai taba kasancewa ba zuwa ga wani wanda ba shi ba Allah yana da haƙƙin da yake banta da shi wani shi bai cancanci da wannan haƙƙin ba wa li 'abdihi haqqun haka bawan sama daga cikin bayansa suna da yana da haƙƙinsa huma haqqani guda bin duka haƙƙoƙi ake ce musu la taj'alul haqqaini haqqan wahidan kada ku mayar da wannan haƙƙoƙin guda biyu a matsayin haƙƙi guda ɗaya min ghairi tamyizin wala furqani ba tare da bambancewa ba ko rarrabewa ina fata mun gane akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin bawansa ka iya sanin haƙƙin Allah ka ba Allah haƙƙinsa don ka cakuɗa haƙƙin Allah da wuninsa ka iya sanin haƙƙin bawa ka ba bawa haƙƙinsa kada ya kasance ba ka bambancewa tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin bawa ina fata mun gane wannan kaga shine fasara na hadisin mu'az mu'az wata rana yake cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi ya goyo ni akan jaki ya wayo yake ce mini ya mu'az ka san haƙƙin Allah akan bayin shi kuma ka san haƙƙin bayu akan Allah yace Allah da manzon shi sune mafiya sani zala salasa ya ce mishi to haƙƙin Allah akan bayin shi ko kuma haƙƙin bayu akan Allah shine su bauta mishi kada su hada bautar shi da kowa bi mana haƙƙi ne akan bayu su bauta ma Allah shi kadai kada su cakuɗa bautar shi da kowa bi mana bauta haƙƙi ne na Allah shi kadai wani Allah baya tarayya da Allah cikin haƙƙin bauta to kada ka ɗauki haƙƙin bauta ka ba wani daga cikin bayan shi in kan yi haka ka aikata shirka ka aikata zalunci su kuma haƙƙin bayu akan Allah shine Allah zai sa su a cikin aljanna matuƙar sun mutu ba sa yin shirka da shi duk wanda ya mutu baya shirka da Allah to Allah ya azama kanshi ya wajabta ma kanshi zai sa shi a gidan aljanna ina fatan mun gane lokacin sallah kare takwas ake kiran sallah bayanu manzilatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kenan shine takaitaccen babi dake bayani game da hana wuce iyaka da kuma guluwi cikin sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne mu so shi wajibi ne mu girmama shi wajibi ne mu ji kwarjinin shi a cikin mu an gane ko amma hakan ba zai sa mu ɗauki haƙƙin Allah mu bashi ina fata mun gane sannan kuma yaban manzon Allah ya halatta ka yaba annabi amma idan za ka yaban annabi kada ka zurfafa ka wuce iyakacin yabansa saboda shi ya hana saboda zurfafawa da wuce iyaka a cikin yabansa zai sa ka fada cikin ɓanna. amma da za ka yi bi manzan Allah da safofi masu kyau ba laifi Hassan bin Thabit yana yaban manzan Allah sallallahu alaihi a gaban shi idan mushrikai suka ga wata magana ta lalace akan annabi zai yi waka irin tasu ya kai musu farmaki da hari da alshen shi ya gaya musu maganganu masu zafi dan taba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi kuma a wakance wanda ke nuna kaga halaccin kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waka ko ka yabe sa me aka hana ka wuce iyaka cikin yabansa ka zurfafa cikin yabansa ta yadda zaka sifanta shi da sifofin Allah ko kuma ka sifanta shi da wani abin da yake tawaya ne ko na ƙasa ina fatan mun gane abu na uku bayanu manzilatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam abu na uku shine bayanin matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la ba'sa bi bayani manzilatihi bi madhihi ba laifi ta hanyar yin bayani game da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar waƙe shi da mishi waƙa bima madahahu Allah ko ko ta hanyar yi masa yabo bima madahahu Allah bihi wa zakara manzilatahu allati faddalahu Allah biha واعتقاد ذلك ما التي لا بأس ببيان منزلته بمدحه صلى الله عليه وسلم باب لي في yin bayanin matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar yabansa bima madahu Allah bihi da abinda Allah ya yabe sa da shi wa zakara manzilatahu allati faddalahu Allah wa dhikri wa dhikri manzilatihi allati fadalahu Allah biha wa i'tiqadi dhalika kuma babu laifi ka ambaci matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da falalasta da Allah ya masa kuma ka kudurci hakan a cikin zuciyarka babu laifi falahu sallallahu alaihi wasallama almanzilatu alaliya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da matsayi madaukaki allati anzalahu Allah fiha wadda Allah ya sauke shi akan wannan matsayi fa huwa abdullah na farko shi bawan Allah ne wa rasuluhu kuma manzan Allah ne wa khiratuhu min khalqihi kuma zababbe ne daga cikin halittun Allah shine zababben halittun Allah wa afdalul khalqi ala al-itlaq kuma shine mafificin halittu gaba daya sallallahu alaihi wasallam wa huwa rasulullahi ila an-nasi kafa kuma shi manzon Allah ne ya zuwa mutane baki daya wa ila wa ila jami'i thaqalaini al-jinn wal-ins kuma zuwa gaba dayan الثقلين سوني متاني دا الجنة wa huwa afdalur rusul kuma shine mafificin manzanni wa khatamun nabiyyin kuma shine cikamakin annabawa la nabiyya ba'dahu babu wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqad sharaha Allahu lahu sadrahu hakikan Allah ya yalwata kirjin manzon Allah wa rafa'a lahu dhikrahu kuma ya ɗaukaka ambatansa وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره كما الله يسني كسكنتي دا توزرتي أكن دوان دي سابا مع الأمر مزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو صاحب المقام المحمود وهو صاحب المقام المحمود كما شيني ما أبوتن المقام المحمود wani babban matsayi ne da Allah subhanahu wa ta'ala wanda zai ba manzan shi sallallahu alaihi wa ala'ali wa sallama ƙala Allah ta'ala Allah maɗaukin sarki ke cewa asa an ya ba'athaka rabbuka maqaman mahamuda lalle Allah zai tayar da kai a wani maqami mahamudan abin yabo أي مقام الذي يقيمه الله فيه للشفاعة للناس يوم القيامة ليرحمهم ربهم ليرحمهم ربهم من شدة الموقف ما لك أبن لك نفي الله زي تسير دشي أوري domin ya ceci mutane gaba ɗaya tashin alkiyama don Allah ya rahama shi a kansu daga tsananin tsayuwa da ake ciki imana wanga matsayin na annabi ne shi kadai shine zai yi ceto na gaba ɗaya gobe kiyama yana mutane za su tashi gaban Allah su yi tsaye shekaru aro aro har su azabtu da wannan tsayewar da suke mutane su rika gurin ma a zo a yi hisabi dan wuta ya tai wuta dan aljanna ya tai aljanna saboda azabtuwa da suka yi game da wannan tsayewar da suke da da sai a je neman ceto a je ruwan annabi wane ce a ku je wurin wane ni ina da matsala kaza su je wurin annabi wane ce a kujerun wane karshe a ce musu kujerun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi kuma ya ce ku shakka babu wannan matsayin nashi ne ya je sujudi gaban ubangiji madaukakin sarki Allah ya mishi ilhami na wasu kalmomi na yabo wanda bai taba sanin su ba sai a wannan yinin ya nemi ceton bayu a wurin Allah Allah ya ce ya daga kansa ya nemi ceto an bashi kenan kaga wannan matsayi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ina ga muna iya dakatawa na sai kira sallallahu